أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنزلة تأتينا بزفري الحمد لله يومنا شاترة نيو يوم شاترة يومنا شاترة قوات رمضان hijira ta 1444 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya ta 2023 na za mu ci gaba da zama muna 20 kenan insha Allah amin kamun kamun tashi inda za mu tashi da tubula wunna akwai inda karatun jiya mun dan ketare wani wuri shi ko masu bin littafin wanda muke mai shi daki daki za su iya komawa shafi na 344 wanda wanda ne dai na bugo na dai bugon da ke waje na 344 karkashin ayan laqad sami Allah qawlan lazina qalu mun karanta ayan da yake an sake maimaita ta kama a ɗauki bayani sai muka bi maimaita wanda aka yi aka ɗauki bayani muka ci gaba alhali a farko an haɗi an kawo sababin sabka wannan ayan wanda yahudawa suke cewa wai su ne allah ne mabukaci su ne mawadata nazala fi fanhas yahudi wannan aya ta sabka a cikin wani ba yahudi mai suna fanhas qala fanhas yahudi li abi bakr shi fanhas ɗin nan yahude sai ce masa yana abubakar allahu ya staghridu minna amwalana shin wai allah ke neman ramcen kuɗin mu qala lahu abubakar na'am sai na abubakar yace eh qala idan inna allah faqir wa nanu agniya shi fanhas ɗin nan yahude sai ce a to kenan allah mabukaci mabukaci ne mu ne mawadata al-faqir huwa allazi yastaghridu al-ghani mabukaci shine ke neman bashi wajen mawadaci falatabahu abubakar wa kharaja sai sai na abubakar ya kulha mai mari ya fita yana mai cewa kala yace sai na abubakar yace laulal ahad laulal ahadu bainakum wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam la qata'tu unuqaka ba dan alƙawarin da ke tsakaninku ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na yanke ma wuya faja yahud sai yahuda suka zo da yake wani shugaba ne jikin shugaban su shi wannan wannan shamarin wa shakau ila nabi sallallahu alaihi wasallam min abi bakar sai suka kawo koken karan sai na abubakar a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazar ta hadhihi aya sai wannan aya ta sabka Allah yana mai karhowa shaida akan abin da wancan bai hudin yace hakika Allah ya ji fadar waɗanda suke cewa wai Allah shine mabukaci su ne mawadata to wannan shi da wannan makaranta ba jiya wannan yana da yana da kyau ko bai kamata mu kitan shaka ba a yau za mu tashi a latublawunna fi amwalikum anfusikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله تبارك وتعالى latublawunna latukhtabarunna wallahi sai an jarraba ku za a jarraba ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku bil fara'idi wal hawa'ij wal jawaihi da farillai ma'ana ba da zakka sai an jarraba ku cikin dukiyar da Allah ya baku a jarraba ku an dora muku dole sai kun ba da zakka a gani za ku ba da ko ba za ku ba da ba wal jawaihi da kuma allobobi za su zo su ma su abkon dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunan kuma bil ibadati wal bala'i sai an jarraba ku a cikin kawunan kuma da ibadodi da kuma bala'o'i kanta ibada a gani za ku tsaya ku yi da kuma bala'o'i za ku yi hakuri ko kwa wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma hakika wallahi sai kun ji daga waɗanda aka ba su littafi wanda suka zo gabaninku al-yahudu wan nasara sune yahudu da nasara wa min allazina ashraku da ma waɗanda suke majusa wanda suka wanda suka hada bautan Allah da wani abu min al-arabi na daga laraba azan kasiran cuta mai yawa sai kun ji cuta mai yawa daga gare su min as-sabbi wa bani wa tashbib bin nisaikum na daga zagi ne da suka da ma har tashbib shine yin gazal da matanku gazali a suna mata ƴaƴanku su rika hidan wasu wasu wasu kamar kyan jiki na ƴaƴanku shi ko kana wadan abin da mutum ya suturta kamar ka bayyana abin da yake kamar ka bayyana abin da ya suturta ne musamman a jikin mace to don saboda musamman su a wajen larabawa abu ne abin kumya ne a ce ko wake ne ko waka ce za ka kama ma wata mace ka kama sunanta ka ka mata waka ko da manta ne za ka haka ko ko ma baka akwai suna ce akwai abin da ke cewa al-ghazal asif akwai ghazal din wake da za ma mace amma akwai wanda ke akwai kamar kama kai a ciki to ko shi in ka saki ka kama sunan diyan mutum to wannan mutumin ina jin da za a yi kai dai ka haramta maka kanka wannan diya ba ta yi baka ita ba to su kuma ba ma in mai hudawa ne wanda ba musulunci ba ke kansu ba masu ma tsaya nan ba za su waɗi komi na jikin mace wa in tasbiru in har kuka yi haƙuri ala zalika a wannan wa tattaqullaha kuka yi tsoron Allah fa inna zalika min azmil mur to wannan yana daga cikin lamurra wa'anda min ma'zumatiha allati uzamu alaiha liwujubiha suna cikin lamurra wanda ake niyya ake haƙuri ake ƙoƙari a kansu saboda wajibcin su wai za ka zilla وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيث ما يشترون نعم وإذا أخذ الله ميثاق, ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون آه واذكر كما كتنا إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني عند الله يرجع على قولي ga wanda ga mazuwa littafi wanda aka ba su littafi al'ad alaihim fi taurati wato da aka rike alƙawali a kan su a cikin ataura dangance da littafin ataura la tubayyinunnahu ay alkitaba alƙawalin aka doka shine lalle sai sun bayyana shi shi wannan littafin na ataura linnasi ga mutane wala taktumunahu kar ku boye shi ay alkitaba ana ne da littafin dai shi na ataura fa nabazuhu tsarahu tsarahul misaka sai suka yi jiwa da wannan alƙawalin da suka ɗauka da aka ɗauka kansu wa ra'azurihim bayan bayan su falam ya amalu bihi ba su yaki da shi ba wa lam yu'allimu kun ba su karantar da mutane wannan littafin ba washtarau bihi samanan qalila washtarau bihi sai ma akhazu badalahu sai suka saida shi da wani ɗan kuɗi ɗan ƙanƙane shi ma'ana akhazu badalahu samanan qalilan sai suka riki samanan kalilan wani ɗan kuɗi ɗan ƙanƙane badalahu masanyarsa minad duniya na daga duniya na daga duniya min safalatihim bi ra'asatihim fil ilmi fakatamuhu khawfa fawtihi alaihim sun sai sun bai sun ba da wannan abin ne sun rika ɗan kuɗin kaɗan ne na duniya daga wanda suke kaskantattun mutane a wajensu su su ne shugabanni to shugabannin sai suka ɗauka da wanda suke ƙasa da su su ne safalatihim fil ilimi a cikin ilimi fakatamu sai suka ɓoye wannan ilimin dangance da ilimin ne su su ne jagorin yahudawan a ilimin da suke da maimakon su karantar da mutane fi sabilillahi a suka ɓoye kawai suka ma ɓoye abin nan ba sa karantar da mutane littafin khaufa fautihi alaihim saboda kar wai tserewa shi a kansu ya kasance ilimin ya kau daga wajen su ya koma wajen wasu wa huwa natun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko abin da ya kumsa littafin shine kyawawan sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayatul rajmi da kuma aya ta jiwa wanda ake ma wanda ya taba arme in yayi zina to shi da abin da suke boyewa fa bi isa ma yashtarun tare da abin da suke sayarwa shira'uhum haza wato sayan su wannan lima lamma wasafar duniya annaha lamma wasafar duniya annaha mata'ul ghurur yayin da lokacin da Allah ya sifanta duniya cewa ita wani dan jin dadi ne na rudu wajaba alal aqili to ya wajaba akan duk wani mai hankali an yanzu da fi duniya ya guji duniya wa zudu fi duniya ala maratib shi ko gudun duniya afsa martabobi ne zuhudu fardin akwai zuhudu gudun duniya na farilla na wajibi wa zuhudu salamatin akwai gudun duniya na kubuta na samun lahiya wa zuhudu fadlin akwai gudun duniya na farala wanda in kai shi zaka samu farala man zahada fi duniya haza zuhudu fardun a man zahada fil harami haza zuhudu fardun wanda ya wanda ya guji haram wanda ya gudun duniya a cikin haram haza zuhudu fardun kaga wannan gudun duniya farilla ne haram dole ne ka kaurace mata faradun ala kulli mukallafin an yazhara fil haram ba farilla ne akan dukan wani baligi ya rika gudun afkuwa cikin haram wa zu da salama shi ko gudun duniya na sana kubuta na samun layya man zahida fi shubhati wanda yayi gudun duniya ya guji shubuhi a shubha shubha hajami ne na shubha shubuhi a bayan cikin hadisi alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه آه ما زال سيدنا مكي تيوا حلال بيّنيك حرام ما بيّنتك أما تنكانس أكوي, أكوي مشتبهات أكوي وأنس مسيرك تروى لا يعلمهن كثير من الناس ديوا daga cikin mutane ba san su ba faman ittaqa shubahati wanda ya kare kanshi daga barin shubha faqad istabara dini wannan ya kubuta da addinin shi wa irdihi da mutuncin shi wa man waqa fi shubahati duk wanda ya afku a cikin shubha shubohi waqa fil harami wannan ya afku a cikin haram karra'i yar'a hawla lihima tamakar mai kiwo ne da yake kiwo dabra da iyaka yushiku an ya kayar tashi to ya kusa yayi kiwo a cikin gonan azuhudu fi shubhati zuhudu salama shi gudun duniya cikin shubhohi shi gudun gudu ne na kubuta in ka in ka in ka yi shi ka kubuta ka samu lahiya wa zuhudu fil halali huwa zuhudu zuhudu fadl so sannan gudun duniya na abin da cike abin da yake halal halaliya ma ne to wannan shine gudun duniya na farala man zahida hatta fil halali wanda ya gudun duniya har a cikin abin da yake halaka ma zalika huwa zuhudu allazi lahu fadlun wannan shine gudun duniya wanda cikin shi akwai farala na'am la yasibanna allazina yafrahuna لا يحسبن الذين يكرهون بما أتوا ويحبون أن يهمدوا بما لم يفعلوا فلا, ي... فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا wanda suke farin ciki alazina ya farahuna bima atau wanda suke farin ciki ga abin da suka zo da shi fa'alu min idlalin nasi abin da suka aikata na daga bantar da mutane la yahsibanna to wannan mutanen kar su taba tsammanin kuma wato abin farko da suke kenan wa yuhibbuna an yuhammadu bima la yaf'alu kuma suna son a yabe su da abin da basu aikata ba mina tamassuki bil haqi na daga kama kama gaskiya na daga riko da gaskiya wa huwa hum ala darani ala liko suna akan bata to wannan mutanen kar su taba zato fala tahsibannahum bi mafadati kuma kar ku taba zatan su bil wajhaini ta'kidun a huska biyu su kasu zata a kawunan su kuma ka kusurce su bi mafazatin bi makanin yanjona cewa su sun tsira suna akan wani wuri sun hau tozan tsira a minan azabi na daga azaba ka ku tsammanin cewa sun tsira daga azaba fil akhirati alahira bal bari dai hun fi makanin yu'azzabuna fihi wa huwa jahannam su suna akan wani wuri wanda ake azabtar da su a cikin shi shine jahannama walahum azabun walima azabun alimu kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu mu'limun mai ciwo mai saka ciwo mai sa raɗaɗi mu'limu fiya wanda mai saka raɗaɗi a cikin ta la tajidu ala dalalati illa wa yuhibuna an yumadu ba za ka taba samun ma'abuta bata ba sai face sai ka same su suna so a rika yaban su bil fada'ili da wansu fadaloli nasu wasifatul kamila da kuma sifofi na cika yuhibbuna an yuhmadu suna son a yabe su bi malan fa'alu da abin da basu aikata ba wannan su inda almadihi ala salati aksam su mutane dangance da yabo sun kasu kaso uku amatun wa khasatun wa khasatul khasati akwai amawa akwai kebantatu akwai kebantattun kebantatu al'amatu su amawa daga cikin mutane ya durru bihimul madhu su ne wanda yabo ke cuta musu falizalika qala rasul sallallahu alaihi wasallam innaka in madata akaka faqad zabahtahu saboda haka ne manzo Allah tsiya da mutunta Allah ya tabbata gare shi yake cewa lalle cewa kai in kai yabi dan uwanka to hakika ka yanke shi ka yanka shi ka yanka mai wuya ne wazalika wannan kuwa fi haƙi man iza mudiha nasiya ma ya alamu fi nafsihi wato a cikin haƙƙin wanda in aka yabe shi shi sai ya mance abin da yake a kan shi minan naqa'is na daga tawayoyi wato tawaya tawaya wa ta'allaka bi madhi al-madihina sai ya rataya da yaban nan na masu yabo abin da aka rame kawai sai ga haka ne kawai shi haka ne ya mance duk da matsalolin shi wa misalu shi yace misalin shi kaman yuqalu lahu inna lima yakhruju minka min al-gha'iti ra'ihatun ra'ihatan tayyibatan kaman da za a ce mene kai in baka sani ba abin da ke fita daga gare ka na daga bayan gari yana da wani irin kamshi mai daɗi fata allaka biha bima sami'a wa taraka ma arif sai ya rataya da abin da ya ji dan wawanci ya ya bar abin da ya sani kawai sai ya doka haka ne a man iza mudiha wanda in aka yabe shi takabbara bil mari sai ya girman kai saboda yaban da aka mai wa nasiya ma fi min sifati al khabisati sai ya manta abin da ke cikin shi na daga na daga sifofi wanda suke munana wannan qa'isi da kuma tawaye tawaye zalika huwa allazi yazbahu almadu wancan nan ka shine wanda yabo ke yanka shi kamar yabo kullun yankan rago yake wa minhum khassatun cikin mutane akwai wanda suke kebantattun mutane ne isamu dihu su aka yabe su raja'u ila Allah tabaraka ta'ala bil istighfar wa tawadu sai su koma zuwa Allah tabaraka ta'ala da da neman gafara da kuma kaskantar da kai kama kana falu sayyidina Ali bin Abi Talib au abubakarin kamar yadda shugaban mu sai na ali dan abi zalim ko ko sai na abubakar yake aikatawa fakana ya kulu izamu diya ya kasance yana cewa aka yabe shi rabbi ja'alni fawqa ma yazunnun wa ghfir li ma la ya'lamun hadha la yadurru al yana cewa in aka yabe shi ya Allah ka sanya ni bulbushi abin da suke zato ka yahi mun abin da ba sani ba hadha la yadurru al wannan kaga yabo baya cuta masa wa minhum kummalu wa minhum kummalu daga cikin bayan Allah akwai cikakku khawasul khawas wannan sune ke banta take batatu yasma'una almadha min Allah tabaaraka ta'ala su yaban ma daga Allah tabaaraka ta'ala suke jin shi ala kulli hali afsa kowane hali almadahu laula annahu sajirun min Allah lama waqa shi yabo ba daga ba dan daga Allah bane ba la bi auku ba falkumalu yafrahuna bi kulli madhin su cika ku suna suna farin ciki da kowane yabo sai yaki ma cikin hakin su li shuhudihim zalika min alhaqi tabaaraka ta'ala saboda ganin su wannan daga Allah ne tabaaraka ta'ala ulaika aidan la yadurruhum almadah su ma wadancanan ka kuma yabo baya cuta musu na'am walillahi almulk
walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a sadikan komi wa minhu ta'zibul kafirina wa inja'il mu'minin yana daga cikin abin da Allah yake da iko akan shi azabtar da kafirai da tsiratar da mu'minai inna fi khalqis samawati إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبab inna fi khalqi samawati wal ard sani dai a cikin halittar samai da kasai bima fihi ma mil ajaibi da abin da ke cikin suna daga ababan mamaki waqti lafil layli wan nahari da sassabawan dare da rana bil maji'i wa zihabi da zuwa da tahiya wa ziyarati wan nuqsan da kuma karuwa da raguwa wani lokaci dare ya karu wani lokaci rana ta karuwa ta karu akan dare la ayatin wannan lalle ayoyi ne dilalatin ala kudratihi masu nuni ne absa kudrar Allah ta'ala madaukaki da ulil albab amma ga gaba abuta hankula hazil ayat nazalat ba'da ayati suratul baqara tilka samani ayati wannan ayoyin sun sabka bayan ayoyi na suratul baqara wanda su suke can wayan guda takwas ne wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatin lil albab alladhina yadhkuruna allaha hajja zuwa can aya ta takwas daga wannan da kuma wa hadhihi salasu ayatin wa anna kuma wa'ansu ayoyi ne wanda suke guda uku ikhtasaraha ya taƙaita ta li anna taqaddama saboda ta gabata man tafakkara fi khalqi samawati wal ard wanda ya tunani a cikin halittar samai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawan dare da rana alima qudratul lahi tabaaraka ta'ala to zai san qudrar Allah tabaaraka ta'ala na'am الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا ما وتان كلن سوني وان da suke ambatan Allah a tsaye wa kiyaman wa qu'udan suke ambatan Allah a zamne wa la junubihim hakanan akan hakarkarin su ma in sun kwanta ulul albab ma butan kullu allazina yadhkuruna Allah fi kulli ahwalihim sune wanda suke ambatan Allah a cikin dukkanin kowanne dukkanin halayen su kiyama a tsaye suke wa qu'udan ko a zamne wa mubija'ina ko ko a kwance suke ai fi kulli hal ana ne a cikin kowane hali wa ni ibn abbas yusalluna kazalika an karbo daga abla da abbas suna sallah akan wannan halayen guda uku a watakila wani abun lura ne a musulmi in ta kama yana da lahiya ya sallah sai in bai in bai lahiya kai ya ce a a sai na samu lahiya yayi ta azamne yana iya in bai iya azamne yayi ta a kwancan yanda yake matukar mutum da akwai hankalin shi hankalin shi bai gushe ba to sallah ba ta sauka akan shi ba to musulmi ya san wani ina da cikin saboda haka su a cikin wannan aka ce ulul alba ma abuta hankula amma mutum wanda bai da hankali alama ce ta rashin hankali mutum bai lahiya ya ce sai ya samu sauki sannan ya yi ibada sai ya samu sauki sannan ya bauta ma Allah yo waye ce ma ka tashi da girshin lahiya taka kun mutum ka saki kaje a abinda ake ma mutum farko abin da ake ma mutum lissahin shi shine sallah abin da ake ma mutum hisabi shine sallah an samu ta cika to duka sauran ayyukan ma sai a cika su to aka samu sallar bata cika to nan ne matsala take to kaga mutum kai kana shafa hubarta min nari kana kana koko min mauti kana bakin kana dab da mutuwa kuma a cikin lokacin da za ka yi wasa to ai sai mutum alama mutum bai da hankali kenan to shine aka ce wanda masu hankali su ne suke kulawa da haka an bata Allah ta kowane hali an bata Allah ta kowane hali saboda shine kowa ta dukkan ribobi shine abin da yake ɗauke ma duk wani nauyin wani abubuwan da wani nauyi da ke a kanka na duniya ne ko lahira kamar yadda wani ya zo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a hanyoyi na shari'a sun yawaita gare ni wata hanya ce za ni bi afa babun afa babun jami'un a tamassuku bi akwai wata wani kowa wanda yake tattaro duk baki daya wanda in na kama shi la kama dukan komi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai eh la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ka harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah kullun ka kasance kana ambaton Allah wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard sune wanda kuma masu hankalin nan suke zani a cikin halittan samai da kasai liyastadillu biha ala qudrati sanihima dan su kaskawa hujja da wannan absa kudra ta mahaliccinsu mahalicin samman da kasan wa da fil hadisi ya zo a cikin hadisi tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin tafakkuri tunani na awa daya ya fi ibada shekara daya a tafakkuru khairun min ibadati shi tafakkuri shine yahi ibada ma lianna al ibadata amalu al jawari domin ita ibada aikin gabbai ne wa tafakkuru amalu al qalbi shi ko tafakkuri tunani aiki ne na zuciya wali annal ibadata kuma domin ita ibada miyal abdi daga bawa ne ita bawa ne ke yin tafakkur min Allah tabaraka ta'ala shi ko tunani daga Allah ne tabaraka ta'ala yujadu unasun ya'buduna Allah tabaraka ta'ala bi tafakkuri akwai wasu mutane waɗanda suke bautawa Allah tabaraka ta'ala da tunani yaqta'una al-layla kullahu suna yanke dare baki dan shi ma yusalluna rak'atan ba sa sallar daidai da raka daya bal bari dai ibadatuhum tafakkur tafakkur ibadatu shine tunani kana shafi'i radiyallahu anhu min as-salihin al-kibar imam shafi'i yarda ta bata gare shi ya kasance daga cikin salihan bayin Allah manya manya kama alimtum kamar da kuka sani wa kana abu hanifata yusni alaihi khairan a wannan cewa abu hanifa ne wannan cikin kisan nan ina ga ko dai tasifi ne tasifi wajen rubutawa wajen asa wannan ahmad kisa ta ta ta abu ne tare da ahmad bin hanbali ko wajen asa ahmad bin hanbali a sanya abu hanifa na ira abu wajen littafi wajen rubutawa koko akwai abin da shi wanda ya rubuta littafin nan littafin nan shehu ya yi shi ne haka ana ɗoka aka rikoda daga baya wani mabucin himma cikin malaman Mauritaniya ya tashi ya haɗa duk abin da shehu ya faɗi ya rubuta shi to kamun ya ya rubuta rubuta ne akwai farkon littafin na ya mukaddima doguwa ya ce akwai abubuwan su ya huskanta na matsaloli wanda suka bashi suka sha gaban shi cikin su akwai irin wannan wace akwai wani abu yana zuwa mutum zuciya tana tana hada abu wani abu ba shi yana hada wani abu daban kamar dai mutum mai sallah ka zo za ka yi sallah azhar ka hawa san azhar ba wai ka ko sai ka sai ko bayan sai bayan ka kabara mace can ka ce ka ji abin da ka wuri ka ashe na niyyar sallar asar kai ko azhar ce ki gaban ka wannan dabi'a ce tan adam yana yana yana wannan yana kuwa gare shi to shi abin da yake ba shi tsoro ba wannan ba a ce abu ya abu ku daga wajen shehu shehu ne yake shi wanda a matsayin shi sai san da ya mashe ibrahim radiyallahu anhu yanzu yaya za a yi da irin wannan ababa irin wannan wuraren misali wannan abin zai iya abuwa shehu yana hankalin yana hadin kaza amma kaza yake ne to ya za a yi da irin wannan abubuwan duka da abubuwa da sun sha yana cikin abubuwan da ya nuna su da matsaloli kuma abubuwa ne wanda mu kanmu suna duka masoya wani abin yana ba su yana ba su wahala rashin sani ne a yi tsammaci wa'ansu ɗabi'o'i na ɗan adam a ce ba sun abu kuma wani mafifici ba ha shi cikar girman ne cikar cikan naka ne kai ɗan adam a ce kana wani abu irin adam wani lokaci kwanan ina ina jin sura suwarin karatun Sheikh Ismail Umar Mai Diwani ina ba da kisa wai wani lokaci Shehu ya balaguro tare da Shehu Sani Awal cewar Allah ta hannu da ya je inda suka sabka sai ya aiki sani awal ya ta yi wani wuri ya je kwana ya wuni ya dawo sai ya tarda shehu to ga shi sako da ya cika an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya yi da shehu shehu ce to to ya yi kyau to alhamdulillah ya ce sai dai mutanen ka tun hoye da tun ta heka ba abin da shiga bakina ba abinci ba abin sha baka ita ne wannan sai sani awal ya je ya samu mutane kai lafiya me yasa ba kama shi abinci gausi yana cin abinci wajen suka yi gausi yana cin abinci to haka ne gausi ne cikakken wali ne amma wani abu ne kai wuke samu kamar na mantuwa shugaban halitta baki daya mazala su yana cin abinci kuma haka nan kafirai suka suke cewa wai a kaza ya ce gashi nan wai manzo ne ne ma wayan shi firasuwa a ce gashi nan yana taya cikin kasuwa da kanshi yana shiga kasuwa ne duka wannan haka shi ne cikar mutum kuma shi ne wanda Allah ya fita kin nan to wannan abun ba wani abu ne ba ina ina koko irin wannan ne kuma abun da yake bani mamaki in a ce shehu ya yi wannan ya faɗi haka yana nihin abu Ahmad bin Hanbali ya haɗa Abu Hanifa yaya ne shi ko mai rubuta wannan shi kanshi shi ma wani ko dan na faɗi wannan abun da ya tsare ya yi wani abu na takatsantsan duk cewa dai bai san yadda zai yi tasarrufi ba cikin so yake rubuta abin da shehu ya faɗi ban san ko amma irin wannan ko da daga baya ne da yayi tambi ban san kuma koko shi ma dai kasa ana iya in yi kuskure kai ma inda zaka biyo bayana wanda zaka rubuta littafin kai kuskure akwai wannan abubuwan shi ma a kujiya ga bayan Allah sai littafi in malami ɗaya kuskure sai a samu malami malamai da yawa banda zuwa bayan shi ta kuskure har zuwa wanda Allah zai zo ya nabbahar da shi ya halakar da shi a wancan wurin kuskure ne akai akwai wannan to ban san ba dai ko me amma dai abin da ke tabbas wannan isa ta abu ne tsakanin Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbali saboda a ce da Imam Shafi'i ne da Imam Abu Hanifa kowa ya san duk wanda ya san su ya san ba haka bane ba saboda shi Imam Shafi'i shekarar da aka aike shi shekarar nan Abu Hanifa ya rasu to kuma zanzancen da ake Abu Hanifa Abu Hanifa almajirin shi ne shine ke tambaye shi shine suka yi wannan waƙiya ta tare da shi to kenan ka san daga shi haka san ba haka bane eh mantuwa ce koko dai akwai akwai na kai wannan Ahmad bin Hanbali ne kuma kisa mashahuriya ce ta ma a kisan ziyarar Imam Shafi'i ya ziyarci almajirin shi Ahmad bin Hanbali shine abin ya afku kamar haka ah sai ga ce ya ke da shi Imam Shafi'i ya kan cikin bayan Allah na gari manya manya na radiyallahu ta'ala wa kana Abu Hanifa yusni alai khairan aka sai ce Abu Hanifa yana ya kasance yana yaba alheri gare shi shi ko Ahmad bin Hanbali ne shine mai yawan ambatan Imam Shafi yana yana da ba alheri gare shi hadan shi ma wata rana ce wai kai baba wannan ka yawaita ya yi mai addu'a shi Imam Shafi kenan wai yaya ne yake shi Shafi yace kai yace dana Shafi Imam Shafi yace yace kamar rana ce kuma kamar dare da rana ne ko yace kamar rana ce yadda suke da amfani ga mutane kuma kamar dare da rana ko ina ji shi sifa ta biyu haka dane yadda suke yadda mutane suke amfanuwa da su yace to akwai abin da zai mayewa maimakon su yace babu wai saboda yadda suke amfani ga mutane yace haka yake to haka kuma ya kamsa yana yawan yabo ga yana wai ta haddasu malaqibi yana faɗin darajojin shi da'iman kullum wa inda wa bintun salihah wurin shi shi akwai wata yarinya wadda take ita ko saliha ce a kamar da rutun ya karo dace Abu Hanifa shi ko yana ga Ahmad bin Hanbal ne ya kasance yusalli nisfal layl ya kasance yana sallah rabin dare yake sallah wa yanafu nisfal layl kuma sai yayi barci rabin dare haka haka yasa ba famar famar rabi jama'atin sai ya shude wajen an su mutane fa kalu sai suka ce hazar rajul yusalli layl kullu wannan mutumin da kuke gani baki ɗayan dare yake sallah fa ata na'am فقال إنه يستحي أن يقال فيه من المدح ما ليس فيه sai yace kai shi ko yace yana jin kumya a wadi wani abu ne na yabo akan shi shi ko wani abin da kuma babu shi a cikin shi shi labin dare yake amma sai gashi mutane suna cewa dukan dare yake yace sai ji kumya saboda haka a fasara yusalli lalla kullahu sai zama kawai duka dare yake sallah yanzu tun daga nan tun da ji wannan shikenan kuma yake ji mutane suna cewa yana sallah dare duka ni ko ashe rabin dare nake kawai sai rika sallah ma duka daren fata shafi'i daifan inda inda abi hayyi haka yake wadi sai shafi ya zo yana mai bakunta a wurin ahmad bin hanbali ne kaga yanzu har yanzu a ce ya zo bakunta wajen abu hanifa ka abu hanifa nan da ya kasance sun sun shi ya wafati a shi lokacin da aka shi kaga abu ne mai wani abi hanifa bintun kuma shi wannan ahmad bin hanbali ya kasance yana da wata ɗaya qala ma sami'at min min abiha sana al-atir ala shafi ya tsawaita take jin yabo irin yabo mai kamshi da yake ma Imam Shafi falamma jannal lailu shikenan Imam Shafi ya bakunci wani almaji na Ahmad da Hanbali da dare yazo ista'azana abaha sai babanta yani ista'azanat abaha sai sai ne izinin mahaifinta an tabita qariban min albayt allazi yabitu fi fi Shafi izinin ta nema a ba ta izinin ta kwanta ita ta tsaya ɗaki wanda ke kusa da ɗakin da bako ya sauka shine Imam Shafi litara amalahu dan ta ga aikin shi fil laili da dare li taktadiya bihi dan ta ga koyi da shi fa ba ta qariban minhu qariban min Shafi sai ta kwana kusa da Imam Shafi falamma asbahat da tawayi gari raja'at ila abiha sai ta koma zuwa wajen mahaifi mahaifinta fa qalat fa qalat sai ta ce mishi bisa rajul ladhi kunta tusni alayhi akala kasiran wa shariba kasiran wa nama laila kullum ka tirda mutumin da kake kake ta yaban shi da yawan nan wa tirda wannan wannan mutumin ya ci abinci da yawa ya sha abin sha da yawa ya yi barci da yawa wa sallar subha bi ghairi wudu'in kuma ya tashi sallar asuba ba tare da alwala ba fa samiya shafi'i kalama ha sai imam shafi'i ya ji magana ta fa dahika sai dariya fa dahika mina sai mata dariya faƙala sai ce innahu lam yanam yace ai ni ban yi barci ba ba ta ya tafakkaru ya kwan yana tunani ne hatta stakhraja mi'ata mas'alatin har sai da ya fitar da mas'ala mas'ala ɗari niyyar fiqi daga fiqhu min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya wanda ke cewa ya aba umayr ma fa'ala nughair wannan hadisin kan hadisin da yake cewa ya kai aba umair mai dan tsuntsunka nugair ya aikata wato wannan shi ana sai ke wutar da wani hadisi yana cewa yana da kanan su kanan shi karami kuma manzo Allah sallallahu yana ziyartar su wata na manzo Allah sallallahu ya shigo gidansu sai ya ga kanan nan nashi yana cikin bakin ciki ya tambaya lahiya aka ce ai wallahi dan tsuntsu ne dan tsuntsu ne da ke wasa da shi ya mutu sai ta sami ya zo ya ce mai ya aba umair ma fa'ala nughair ya kai baban umair shi laraba ma a ce ma baban wane an an darajar ka taka ne dan darajar ta shi ya girmama shi kima ta shi mai kai baban umair yaro ne karimi wa a wani kes ma da ta fatima duka bai wuce yayi ba kada kada yake ce mai kai ya baban umair ma fa'ala nughair to me ya samu kuma me aka ya aka shi da nughair dan tsuntsun nan ya zo yana tautaya mai akan abin da ya rasa to akan wannan hadisin imam shafi'i bai kwana ba sai da ya fitar da mas'aloli mas'ala na bayan mas'ala guda ɗari iskan fikihu yanzu cikin masu haɗin biya ma da cikin da ta za gani aka wannan za a iya fuskantar wa'ansu hukumci hukumci kala kala guda masu yawa da za ka nasu to in mutum ya tsaya nasu ya yi tunani zai iya Allah zai mai buɗe to haka shi Imam Shafi Allah ya buɗa mai a cikin wannan hadisin kawai ya fitar da masala dare fa alimu annahu mimman ya abu da Allah bi tafakkur sai aka san cewa shi mai bauta ma Allah ne da tunani ya na shi ya kawo kasa saboda daman dan a kawo ana zancen masu tunani ne wai tafakkaru ne fi kal samawati wal ard baiwar tunani da Allah yake ma mutane in ba ka ba cikon kisan yace kuma abinci da aka kawo na ci abinci na ci da yawa na san Ahmad na san Ahmad bin Hanbal mutum ne mai tsantseni baya cin baya cin haram abin da ya kawo halaka ne na ci abu saboda abincin shi halaka ne na ci na ci da yawa kuma na san shi karimi ne shi abincin karimi magani ne kamar yadda abincin bakhili mai rowa abincin shi in ya ma ya binta ma ma in ka ci shi cuta ne to saboda haka na ci in yi magani kuma da abincin shi yace kuma da na tashi bin yi na tashi na muku sallah bin yi alwala bato bin yi kwana ba da idan na ba kwana suke ba ga abin da na kwana ina tunani to wannan shine kusan cikon kisa data da kala da kala jama'atu min sahaba ala Aisha radiyallahu anha a wasu jama'a sun shiga jama'a min sahaba na daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu sun shiga wajen uwar mu ne Aisha yadda Allah ta fita gare ta ya taqaddamuhum Abdullahi bin Umar wanda ke jagorancin su wanda ke gaban su shine Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma fasalu fasallamu fasallamu ala aisha sai suka yi sallama wa uwar mu aisha qalat man alqaw sai suka su wane ne wannan qalu jama'atu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa an su jama'a ne daga sahabban manzo Allah tsiya da mutunta Allah tabbata gare shi shi na abdullahi bin umar cikin mu akwai abdullahi dan umar qalat sai uwar mu aisha tace abdullahi bin umar malaka la tazuruna kaseeran sai kai abdullahi dan umar me ya same ka ne baka yawan ziyartar mu baka ziyartar mu da yawa qala laha sai ce mata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu zurghibban tazdad hubban ma yake Allah ya da mun talata mata na cewa ka kwadaitar da ziyara tana ƙara soyayya ana in ka ziyarci mutum kuma ka dan dauki lokaci har sai an kwadayin ai marmarin ganin ka sannan ka shi ba haka kika zai kai ta zuwa mutum yau ga ka zo gobe ka je an jima ka je har mutum ya kai ma ni a gan kamar ana ana jin damuwa to tuna maza sun ya ce haka a kwaɗaitar da ziyara wannan an kwaɗaitar da ziyara abin da ke karawa yana son ya so yana son soyayya kana buƙatar mutum kishi ma bai zo ba sai kana kana maganin kai wai ina isan wannan ba sai gashi zo kana ana maraba da shi da ya kawo wannan hadisi sai ce walakin da aina min haza kullun sai ce kuwar mu ne yanzu ba wannan bai kawo mu bari mu wannan bari mu zancan wannan ma duka ji'ina linas'alaki an a'jabi shay'in an a'ajabi shay'in ra'aytihi fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zo ne dan mu tambaye ki me abu mafi mamakin abin da kika gani a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo su kenan fa arsalat dumu'aha sai ta saki hawayenta hawaye suka kama ta wa qalat sai tace kullu ahwalihi ajabun dukan halaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mamaki abin mamaki kuma haka ne wallahi duk manzan Allah sallam komi nashi in dai na manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam yasa wanda ce ake cewa hadisi wa'ansu suna gane hadisi da zaukin da Allah ya ba su na gane magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ji abin na manzo Allah sallallahu ya zo ya huce haka bai bugi zuciya kan yanzu wannan hadisi naka ce ya aba umair ma fa'ala al-mughira ka dama ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gane kawai daga shi wannan ka san kawai daga manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam amma da za a hidin wasu abubuwa na na ƙarya wasu daga kaji kawai ba ka ji shi ba kawai ba daga manzo Allah ba haka wasu halaye da za a wani kirkiri ƙarya a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ko yana kaza kawai kai baka ma yi ba ka kiyaye hadisai duka ba amma kai dai abin da bai kwanta ba in ba haka ba manzo Allah sallallahu baki dai halayen shi abin mamaki sai ta ce walakin ajabu ma ra'aytu minhu sallallahu alaihi wasallam sai dai mafi mamakin abin da na gani nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annahu dakhala alayya zata laylatin fi nawbati shine cewa ya shigo wuri na wata rana zata laylatin wani dare fi nawbati a cikin kuma lokacin da yake kwana na ne zagayo na ne kwana ne a wuri na kamata ya kwana sallallahu alaihi wasallam falamma qaruba minni da ya kusan da ya kusan da ya kusanta da ya kusanta da ni qala li sai ce mini ya aisha ya ki aisha ata'azanina li fi ibadati llahi tabaaraka wa ta'ala shin kin mini izini cikin bautan Allah tabaaraka wa ta'ala in tashi yi ibada qultu lahu sai nace masa wallahi ana la uhibbu al'ana illa al-qurbu minka tace wallahi ni yanzu ba wani abin da nake so sai in ji ni kusa da kai walakin sai dai azintu laka na ma izini ni ma na hakura fatawadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa kafa yabki yabki hatta wasalat dumu'ahu ila manharihi yayi tsaye sallah yake kenan cikin sallan nan yana hawaye yana hawaye tace har sai da hawaye su gangaro zuwa wannan kwarin na wuya manhar nan ne inda kama ake inda na raƙumi ne na ake soke shi wannan kwarin nauya har sai da hawaye suka zo nan wajen yabki wa yabki fajalasa wata ja ala khaddi sai ya zamna ya ka shangada kuma a bisa kudu kukin shi ko ya kumcin shi haka ya ka shangada akan kumcin shi yabki nan ma yana kuka hatta wasalat dumu'uhu ila al-ardi har sai da hawayen shi suka sadu da kasa فدخل بلال يؤذنه بالفجر sai sayyidina bilal ya shigo yana sanar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfajr ya keto wa ra'ama bihi sai sayyidina bilal ya ga abin da ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce atafa'alu hadha ya rasulullah ya ma'aiki Allah kana aikata kai ma kana aikata wannan wa qad gafara wa qad gafara Allah laka hakika kuma kai alhali ko Allah ya riga ya ma gafara ma taqaddama min zambika ma ta'akhara abin da ya gabata daga laifinka da zaka yi laifi ma ba ma ta'akhara da abin da ya jinkirta kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce afala akuna abdan shakura shin bana kasance bawa mai godiya ba kai fala fa'alu ta yaya ba zan aikata wannan ba wa qad unzila alayya laylata hadhihi al-aya alhali kuwa an sabka min da wannan aya a wannan daren wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard aya da take cewa suna tunani a cikin halittar samai da ƙasa na'am تفكر العامة وانا باكين كسا كنا تفكر العامة أن يتفكروا في خلق الله تبارك وتعالى تفكرين آماوا ga magar mutane shine su rika tunani a cikin halitta ta Allah tabaraka ta'ala li yastadillu bihi ala al-khaliq dan su kawo hujja daga abin da halittar nan su gane mahalici a duk abin da saboda duk abin da ka diba duk abin yi akwai wanda yi shi in suka kalace halitta sai su tana kenan akwai wanda ya halitta na shine Allah tabaraka taala wa tafakkurul khawas amma shi tafakkuri nake bantatun bayi fi zatillahi tabaraka taala su suna yin shine a cikin zatin Allah tabaraka taala amma tafakkur fi zatillahi amma shi tafakkuri a cikin zatin Allah fa haramun alal ammati haram ne akan gamagari gamagarin mutane li'annahum domin su mutane sauran mutane wanda ba ke bantatun bayan Allah ba ala ya kadiruna an yi kayyifu zatin Allah tabaraka ta'ala ba su iya su kakantar da zatin Allah su san yaya zatin Allah yake tabaraka ta'ala allati laysa laha aynun ayna aynun wanda ita ba ta da aina zata Allah ba ta da aina wala kaifa ba ta da kaka wala wala kad ko kidamun ba ta da gaba wala ra'asun babu kai wala yadani babu hannaye إذا تفكر عامي في هذا إن متن عام عامي إن يتناني أتكين ونا yaj'alu maulana ka batiqatin faqat shi yace sai mutum ami in yayi tunani cikin wannan yace sai mai da ubangijinmu kamar wata kankana ce kawai yau ba kai ba kahowa ba kawai mutum wanda bai san bai san ya zai tunani kawai in aka ce kawai sai ga kawai wata kankana ce kawai yace saboda haka shi ami ba cikin haramun ne ya tunani a cikin zata Allah tunda abin da baka sani ba ta ya zaka tunani shi ya zaka ya zaka dara shi kawai dai kai tunani a cikin halittan Allah wanda zaka ga girman Allah a cikin wannan shine wannan a fa ya kan fi ma la yuhmadu in yayi tunanin Allah ko haka sai ya afku cikin abin da ba a yaban shi wato abin da baya mai kyau ba shi kanshi amma khawas amma suke bantattun bayi falahu mutafakkur fi zatin Allah tabaraka taala sun samu su tunani a cikin zatin Allah tabaraka taala fa lihaza saboda wannan ne warada ya zo a cikin hadisi tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin tunani a tafakkuri na awa guda shi yafi ibada ta shekara guda daya wa warada tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana sinina ya zo a cikin wata riwaya tunani na awa daya yayi ibada ta shekara 70 wa warada tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina khairun min ibadati sab'ina sanatin na farko kai ba sab'ina ba na tsakiya khairun min ibadati sab'i sinina shi yahi daga ibada ta shekara bakwai yawa ta shekaru bakwai kuma warada shi na uku ya zo kuma cewa tafakkuri na awa daya shi yayi ibada ta shekara saba'in na'am likulli maqamin maqal shau da ya tsaya nan akwai kingin magana ya ce likulli maqamin maqal kowane makami akwai abun magana da ya dace akwai magana da ta dace a yi to wurin wa'azi da ake ma mutane wa'azi kowa da kowa nan akwai amawa akwai khasawa akwai khasisul khasiti to bai in aka keɓanci da wa'anda musamman kun magana ta khasisul khasiti to sai an keɓanta su za musu bayanin wannan in ba haka ba shi irin wancan wanda tunanin shi bai an ce ba ka yi tunani a cikin zatin Allah an ce wa an su za su iyawa shi mutum matsalar shi gane shi ya za a wani iya shi bai iyawa to shi ko matsalan kai abin in kace za ka yi abin da wani yake iyawa kai Allah bai baka iko a kashi ba barna ce za ka yi kamar makaho ne ce a za a yi mai ido ya ja mota ce shi bai ya ja ba to ha kawai sai ba nan ba murda ba shi ake ne murda ya tada to in ya tada to abin yayi kyau to shine shi yake cewa shi ko wanda yake amikin nan yace zai tafaku da cikin zata Allah abin ba zai mai kyau ba rabbana ma karanta za ba tuna makaranta shi na'am a in suka yi tunani su kalli sammai su kalli kasai sai su rika cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangijinmu baka halicci wannan ba duka wannan baka halicce shi ba akan banza hazar khalqul ladina rahu wannan halittar da muke ganin ta inna ma khalaqtahu inna ma khalaqtahu liyadulla ala kamali qudratika wannan halittar da muke gani wanda ka halitta ko ka halicce shi ne dan ya rika nuni absa cikar kudraka la abasan ba akan wasa ba subhanaka tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ya Allah ka kare mu daga azabu wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya ubangi na mun zaka shigo rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wama lizalimin min ansir ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيتها وما للظالمين من أنصير يا أبنجي ربنا يا أبنجي جمو innaka man tudkhilin nara lalle cewa kai duk wanda ka shigar da shi wuta fakar akhazaita hakika ka wulakantar da shi ka kunyatar da shi a hantahu ka wulakantar da shi wa ma lizzalimina min ansar su ku azzalimai su ne alkafirina kafirai ma lahum min ansar ba su da wa'ansu masu kare su yamna'unahum min azabillahi ba su da wa'ansu mataimaka wanda za su rika kare su daga azaba Allah ta'ala na'am
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا يا أبنجي mu mun ji wani mai kira yunadi lil imani da yake kira zuwa zuwa imani zuwa ba da gaskiya ai ilaihi ana nin yana kira zuwa gare shi ne zuwa imanin wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu ya da mutu Allah sabata gare shi awi alqur'ani ko ko shine alqur'ani an wato bi an da cewa aminu bi rabbikum yana cewa ku ba da gaskiya da ubangijinku fa amanna mun ba da gaskiyan rabbana faghfir lana zunubana ya Allah kai mana gafaran zunubanmu talabul maghfirata sun nemi gafara min Allah tabaraka ta'ala daga Allah tabaraka ta'ala wa suke cewa nan akwai abin da ake ce mai tawassuli da ayyuka nan sun yi tawassuli da imani ne a amanna da suka ce fa amanna mun yi imani saboda imanin da muka yi Allah fasfir lana zunubana kai mana gafaran zunubanmu wa kafir anna sayyi'atina kuma ka lullube mana munana ayyuka mu fala tuzhiru habil iqabi kar ka bayyana mun su da aquba da azaba alaiha akanta wa tawaffana ma al-abrar kuma ka karbara mu tare da mutanen kirki takbidu arwahana ma al-abrar Allah ka karbi rayukan mu tare da mutanen kirki al-anbiya was salihin annabawa da salihan bayi na'am ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخلف ولا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا أبنجزمو وآتنا ما وعدتنا كما كبام أبن كيمن على قولي على رسلك أبسا على ألسنة رسلك أبسا هرشا هرسنا na manzanninka minar rahamati wal fadli na daga rahama da jin na wato rahama da farala wa su'alum zalika wannan tambaye tambaye su wannan da suka yi wa in kanu wa in kana wa'adahu wa in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlaf ko da ma dai sanin kowa ne alƙawarin Allah tabaraka ta'ala ba a saba shi su'alun tambaya ce wadda suka yi ta an yaj'alahum min mustahiqihi Allah ya sanya su daga masu cancanta wannan abinda Allah ya yi alƙawari ta harshen manzanni la'annahum lam yatayaqqanu istiqaqahum lahu domin su basu sakankance da cancanta su gare shi ba wa takriru rabbana kuma da maimaita rabbana rabbana cikin wannan ayoyin mubalagatan fi tabarru'i kai gaya ne a cikin kankan da kai wala tukhzina yawmal qiyamati ya Allah karka kunyatar da mu ran tashin kiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad lalle cewa kai Allah baka saba alƙawari وصف الذاكرين الله تبارك وتعالى بأنهم يكثرون من الدعاء الله يا سبحانه ما سو أنبتن الله ما سو أنبتن الله بأنهم يكثرون تسيوا سنا ما سو أنبتن الله تبارك وتعالى سنا يويتا سنا يويتا وادك الدعاء ويذكرون الله تبارك وتعالى كم سنا أنبتن الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى في البداية شي أنبتن الله تبارك وتعالى أهركو باللسان ده هرشي ne summa bil qalbi sannan da zuciya summa bil ruhi sannan da ruhi bi zikirin lisani yajidu al fana'a fil af'al da abbatan Allah ne da harshe mutum ke samun fana'i a cikin ayyuka wa bi zikirin qalbi yajidu al fana'a fi sifat da ambatan Allah ne da zuciya mutum ke samun fana'i a cikin sifofi wa bi zikirin ruhi yajidu al fana'a al kulli da ambatan Allah ne da ruhi mutum ke samun fana'i wanda yake na baki daya yafna summa yafna summa yafna mutum sai yayi fana'i sannan yayi fana'i sannan yayi fana'i fa kana fana'uhu ainal baqa sai fana'in shi ya zama shine ainihin baqa'i wa zikru lahu qishrun wa lubbun wa lubbu lubbi shi ko zikiri ambatan Allah yana da bawa yana da kwaya yana da kwaye kwaya fal ammatu lahumul qishru su amawa su ne suke da bawa wal khasatu lahumul lubbu suke bantattun bayi su ne suke da ƙwaya wa khasatu da khasati lahum lubbul lubbi su ko ke bantattun ke bantattu su ne suke da ƙwaya ƙwaya lubbul lubbi huwa zait shi ƙwaya ƙwaya ita ce shine mai na ƙwaya a kwanakin ba irin wannan magana mina ina cewa ko tasyifi ne inda kita lubbul lubbi huwa zaitun sai aka ce zaitun magana mutum ya hankali aiki da hankali shi ya san akwai magana ne na wurin kwaye kwaya ce take da tun ai take da zai kamar nan da ta yi to gashi ne kaga abin ya yi tudi kwaye kwaya shine mai kwaya ga ta ga bawa kamar gujiya ce an bare ta abin da ke ciki ƴaƴanta shine kwaya kwaye shi abin da ake samu gari ta an matse ta mai yawa ala kulli halin la la budda min al-iksar min zikrillah tabaraka taala to ta kowane hali dai ba makawaha daga ambatan Allah ambato mai yawa kar wanda bai kai wa'ancan bai ci sai ya kai wa'ancan wanda bai kai shi zikirin na harshe yake da ya rena a sun ce ko da zikiri Allah an an ce zikiri mafi fitin zikiri a ce wato zikiri da kake yi wanda ke na harshe abin da ake so mutum yana yi duk ibada yana yi da huduri to amma kar in ka kasa huduri kai da ka fara zikiri sai ka fara tunani tunanin duniya na shan gaban ka kace a'a ni gaskiya zikirin ma ba yau da na fara zikiri ni tunanin duniya ki zo ne a'a ai zikirin Allah suka ce zikiru ma al-ghafla khairun min al-ghaflati bi ghairi zikr ai ambatan Allah da da gafala shi yayi rishin ambatan Allah da gafala da kaza ba haka ba ka zikiri to ai ga rika zikirin da gafala in zikirin ya zikiri sai koran ma da gafala sai ka zama kana da huduri da hudurin sai ya gada ma ambatan Allah da zuciya ya gada ma ambatan Allah da ruhi haka saboda ce ce wace to ba maka wari a cikin ta kowane hali mutum ya kansa yana yawaita ambatan Allah fastajaba lahum rabbuhum فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأخرجوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
فاستجاب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم دعاهم sai Allah ubangiji su sai amsa musu addu'an su anni la udi wa amala amilin minkum cewa ni bazan tozatar da aikin wani mai aiki ba daga cikin ku min zakarin aw unsa na daga mace namiji ne ko mace ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashe yake mace daga maza daga mata suke mata daga maza suke sababin nuzul hadhihi aya dalilin sabka wannan ayan anna umma salama shine uwar mu ne umma salama radiyallahu anha shakat ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kai koke wajen manzo Allah tsaya da mutum Allah tabbata gare shi kala ta tace mali la asma'ullah tabaraka ta'ala yadhkuru nisa fil hijrati wal jihad me yasa ne nike ganin nike jin Allah wato la asma'ullah bana jin Allah tabaraka ta'ala yana ambatan mata cikin hijira da jihadi fi shay'in a cikin wani abu cikin wanda kawai sai yawanci maza ake ake ambata فقال سي الله تبارك وتعالى لا لا اضيع عمل عامل منكم bazan so zakar da aikin wani mai aiki daga cikin ku min zakaran wansa na daga namiji ne ko mace ba'du ku min ba'd sashen sashen ku daga sashe yake az-zukuru min al-inasi wal inasu min az-zukur maza daga mata suke mata su ma daga maza suke idan kenan kullum kullu ma kullu ma zakara kullu ma zakara Allah tabaraka ta'ala fi haqqin rijal da abin da Allah ya ambata a cikin haƙƙin maza fakar zakarahu fi haƙƙin nisa'i to ya ambace shi ne a cikin haƙƙin mata fallazina hajaru kaga wanda suka hijira min makkata ila madina daga makka zuwa madina wa ukhriju min diyarihim kuma aka fitar da su daga gidajen su wa uzu aka tuta musu aka musu izaya fi sabili a cikin tabarki na addini cikin addini na saboda addini na ma'ana wa qatalu al kufara suka yaki kafirai wa qutilu kuma aka aka shahadantar da su su shaidu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim asannu zan lullube ayyukansu asturuha bil magfira zan zan sitirta munanan ayyukansu da gafara shi kaffara yana cikin ma'anarta satara kuma nan makin ita ya kawo duk da ana ana fasara ta da kankarewa duk ba ba matsala bane asturuha bil magfirati zan lullube ayyukan nasu da gafara wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma a sannu koko lalle wallahi zan shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su sawaban wannan jaza'an sakamako ne min indillahi daga wurin Allah tabaraka ta'ala wallahu inda husnul sawab Allah shine ke da kyakkyawan sakamako aljaza shine da sakamakon ahlul jannati su ya aljanna allazina hajaru min makkah ila almadina wanda suka hijira daga makka zuwa madina wa humul muhajirun sune muhajirai wa uzu aka cuta musu fi sabili a cikin tafarki na azahumul kufaru ma rasul sallallahu alaihi wasallam kafirai suka cuta musu suka cuta musu tare da manzala sallallahu alaihi wasallam suka cuta manzala sallallahu alaihi wasallam wa rasul yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma uziya nabiyyu misla ma uzitu ba a taba cuta ma wani wani annabi ba irin yanda ni aka cuta mini wa ma'ana zalik ce ce ma'ana wannan ma safa nabiyyu mislu ma safaitu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabin da ya samu safa'i kamar da na samu sa- safa'i babu annabin da ya samu tatuwa kamar da na samu tatuwa tatuwa abin da ake nema tatuwa hali wai a, abu ne da shi ake samun kusancin Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ake nake zai kusantar da kai da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne safa'i shi shi ne kame shi ne ake cewa law yamassu nudara hunun minan nari la makhtira lin nudari silau da da ake sanya azurfa da zinariya da ake sa cikin wuta inda wani wulakanci yana samun zinariya da azurfa yana sa cikin wuta ai to da ba a zaba musu kira ba da ba a zaba musu kuna ba amma ashe in aka sa su cikin wuta aka kona su lokacin nan suke zama zinariya su yi to su su rabu da duk wani datti to shine a fa'idan izaya ga bayin Allah a kuma zara sallallahu alaihi wasallam yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal absal yace mafi tsananin gamuwa da bala'i cikin mutane baki daya sune annabawa fal awliya sannan waliyan Allah thumma al-amsal fal amsal sannan kowane mafifici zuwa kowane mafifici shi al-amsal al-afdal ne mafifita su sune ake jarraba ake jarraba kai su fir'auna suna marudu wasu kashi shekara 400 ma ko ciwon kai ba su taba yi ba yau wannan ba mafifita bane ba kowa bane a wurin Allah aka warsu aka ba su lahi amma su bayan Allah diba ga Annabi Shu'aib shekara 18 yana yana cuta yana yana kunci halu safai ma Allah tabaraka ta'ala la budda lahum min min jiranin yu'zunahum shau yace ma abuta safai wato safai tare da Allah tabaraka ta'ala ba makawa su kasance suna da wa'ansu makwabta da suke tuta musu labuda an yaji dul izayata mimman arafu wa mimman lam ya'rifu ba makawa wani Allah sai sun game da izaya daga wanda suka sani da wanda ma ba su sani ba la'anna zalika huwa allazi yusaffihim domin wannan shine wani abin da zai tatar da su la'anna al-insana qaba an yuhibbu jinsahu domin shi mutum a dabi'a yana son jinsin shi yana son mutum yana son mutum irin shi wa qarabatahu mutum yana son makusantan shi fa isan kenan in lam yajid ma yuzijuhu an haula'i in bai samu abin da zai da zai dame shi ba daga wa'annan in bai samu abubuwan da wai za su rika hitowa daga wa'annan abubuwan da za su rika damar shi daga gare su ba baqiya yuhibbuhum sai wanzu kawai yana son su wa baqiya yuqassimu lahum qisman wasiran min qalbihi sai wanzu yana eba musu wani rabo cikakke daga zuciyar shi a zuciyar shi ga suna da wani wuri na musamman saboda ƴan uwan shi ne jinsin shi ne yana son su suna son shi a wallahu yuhibbu an yanfarida bi qalbil abdi shi ko Allah so ke kadaita a cikin zuciyar bawa fa izan kenan yasduru lahu izaya min kulli janibin sai izaya ta rika zo mai ta kowane janibi min kulli qaribin min kulli qaribin daga duka wani makusanci min zaujatin daga mace mata ma min waladin kai wani bi daga dama ne izaya za su zowa min akhi wani bi daga dan uwa ne min kulli man yazunnu daga duka wanda yake mai wani zato wa min kulli ma la yazun da duka wanda ma baya zato sayar ta hilu qalbuhu in wannan ta samu sai zuciyar shi ta yi balaguro wa ya alamu anna al abda laysa lahu illa Allah sai ya san cewa kai wannan bawan ne bai da wani bai da kowa sai Allah fa yafirra ila Allah tabaraka ta'ala sai mutum ya gudu zuwa Allah tabaraka ta'ala bi rafdi kulli ma siwa da karkade duk wani duk wani da ba shi ba wa idza takmalahu in Allah ya cika shi hatta stakhlasahu ha Allah ya tsamar da shi ya tsabtatar da shi istikhlas kenan raja'ahu ilayhim sai Allah ya maida shi zuwa gare su su ƴan uwan da makusantan da sauransu liyan fa'ahum dan ya amfane su wala ya ta'azza bi izayatihim a lokacin nan baya cutuwa da cutar su la yuhisu biya baya majinta man ahabba aljannata duk wanda ya so aljanna fa alayhi bi khamsati ashiya shi yace to yana gare shi ya kama ababe guda biyar afa alayhi bi khamsati ashiya na hore shi da ababe guda biyar labuda an ya turuka hawan nafsu na farko ba makawa sai ya bar son zuciya fa amma man khafa maqama rabbi wa nasa an hawa fa innal jannata hiya ma'wa dama Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda yayi tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ya hana kanshi daga abin da take so fa innal jannata hiya ma'wa aljanna ita ce makomarsa idan man khalafa hawa nafsahu hawa nafsihi fa huwa min ahli janna kenan duk wanda ya saba ma san zuciyar shi to yana cikin yan aljanna wa an yatruka dunya wa yashtagila bi ta'ati Allah tabaraka ta'ala ko mutun ya bar duniya ya shagaltu da bin Allah tabaraka ta'ala warada fil hadisi ya zo a cikin hadisi samanul jannati tarkud dunya aljanna tana da kudi wanda ake sayan ta da ita wanzu kudi ne ne kudin ta ya maki manzala sallama yace kudin aljanna shine barin duniya wa ma darrata ni dan domin ita duniya da lahira kishiyoyi ne guda biyu duniya da lahira man mala ila wahidatin duk wanda ya karkata zuwa guda minhu ma daga cikin su garibatul ukhra to daya sai ta hushi idan kenan man ahabba al-akhirata taraka dunya duk wanda ya so lahira to zai bar duniya wan nafsu تدعي أنها تقدر أن تباشر الدنيا وتتناول شهواتها ولا يمنعها ذلك من العمل الآخرة ita nafsu ran mutum wai da'awa take cikin cewa ita tana iko ta rungumi duniya ta ɗauki abin da take so na daga shahawoyin duniya kuma wannan bai hana ta daga yin aikin lahira wa zalika min ghururiha faqat shehu yace wannan daga na cikin rudaninta ne kawai ƙarya ce kawai a rungumi duniya yanda ake so duniya kuma a ce kuma wannan bai hana aikin aikin lahira ba a samanul jannati tarkud dunya kamar da manzala sunan ya hudi kudin da ake sayan aljanna da ita shine barin duniya wa salisa abu na uku al mudawamatu ala al amali al akhirah dawwama aiki na lahira tilkum al jannatu uristuma bima kuntum ta'malun Allah tabaraka ta'ala ya wancanan ku ita ce aljanna wadda aka gada muku da abin da ku kasance kuna aikatawa kenan da ayyukan ne ake gadan aljanna arabi arabi abu na hudu la budda min hubbi salihin musahabatihim to ba makawa daga san salihan bayi da kuma abukantakan su almar'u ma'a man ahabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutun yana tare da wanda yake so to ka gani kana so ka tashi daga cikin tare da aljanna to kina sai ka so su ka abokance su fa innahum indama waqafu bayna yaday Allah bayna yaday rabbihim fa innahum indama waqafu bayna yaday rabbihim yashfa'una fi ikhwanihim domin su in suka tsaya gaba gaba ga ubangijin su suna ceton ƴan uwansu wa hababihim da masoyansu wa asdiqaihim da abokanin su wala budda min du'a sannan ba makawa daga yawan yawan addu'a kuma a min du'a'i talabul janna shine daga addu'an neman aljanna min Allah tabaraka ta'ala daga Allah tabaraka ta'ala ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam manzala ja da mutala sai mutaka shi na cewa al'abdu idza qala ya rabbi adkhilni aljannata ya rabbi adkhilni aljannata ya rabbi adkhilni aljanna thalath marrat taqulu aljannatu ya rabbi adkhilni aljanna fa yadkhulu aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam yace in bawa in yace ya ubangiji ka shigar da ni aljanna ya ubangiji ka shigar da ni aljanna ya ubangiji ka shigar da ni aljanna hasu uku to aljanna ita da kanta za ta ce ya ubangiji ka shigar da shi aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna wa idza qala al-abdu in ko bawa yace ya rabbi ajirni minan nar ya rabbi ajirni minan nar ya rabbi ajirni minan nar taqulu an-nar ya rabbi ajirhu min arjirhu minan nar fayujiruhu fayujiruhu Allah tabaaraka wa ta'ala in bawa yace shi ma kuma ya ubangiji ka tsiratar da ni ka kare ni daga shiga huta ya ubangiji ka kare ni daga shiga huta ya ubangiji ka kare ni daga shiga huta to hutar da kanta za ta cewa ya ubangiji ka kare shi daga shiga hutan mana fa sai Allah ya kare shi tabaraka ta'ala daga shiga hutai idan man ahabba aljannata kenan duk wanda ya so aljanna fa alayhi bi khamsi khisalin to ya riki na hore shi da ɗabi'o'i guda biyar ga su mukhalafatul hawa saba ma san zuciya wa tarkid duniya da barin duniya wa hubbi salihin da san salihan bayin Allah wal amalu lil akhirah da aiki domin lahira wa du'a wa du'a da addu'a da addu'a shine kasratu du'a yawaita addu'a yatlubu Allah yatlubu Allah tabaraka ta'ala an yu'tiyahu aljanna ya rika neman Allah tabaraka ta'ala ya shigar da shi aljanna ya bashi aljanna wallahu inda usul usul sawab Allah a wurin shi ke akwai kyakkyawan sakamako la ya wurin naka takallu da nan zamu tsaya الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين